Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل إن قلت قد تحركت اسمته صلى الله عليه وسلم في أحواله في جميع أحواله
شو أنا فصل فلا يسوء منه فيها خلق ولا اضطراب في أمد ولا تعب ولا صحة ولا مرض ولا جد ولا مرض ولا ردا ولا جدد
wannan yau yana magana ne akan hadisul wasiya sai ce fa in qulta in kace ka ta karara ismatuhu sallallahu alaihi wa sallama fi aqwalihi isma ta annabi alsama kariyar da ya samu daga Allah ta tabbata a cikin dukkan maganganunsa fi jami'i ahwalihi a cikin duk halayensa wa annahu la yasihu minhu fiha khulfun sabani a cikin ta bai inganta ba walad dirabun ko kuma kai komo a samu raurawa ya amdin cikin abin da ya ce yana sane wala sahawin ko a cikin rafkanuwa wala sihatin ko lokacin cikakkiyar lafiya wala maradin ko lokacin rashin lafiya wala jaddin ko lokacin da aka yi abu da gaske wala mazihin ko wanda aka yi shi da kakaci wala ridan ko lokacin da ake cikin yadda da kwanciyar hankali wala gadabin ko lokacin da ake cikin fushi hissimarsa ta tabbata akan wannan
ولكن ما معنى الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم الذي أدلنا به القاضي سعيد علي رحمه الله
فوجهت ولكن sai dai ma ma'anar hadisi fi wasiyyatihi sallallahu alaihi wasallam bai ma'anar hadisi a cikin wasiyarsa ya tsira da amincin Allah allazi haddasana bihi alqadi shahidi Abu Ali rahimahullah wanda alqadi ash-shahidi Abu Ali ya zantar da mu
قال حدثنا القاضي أبو علي yace haddasana alqadi Abu al-Walid alqadi Abu al-Walid ya zantar da mu حدثنا أبو ذر Abu Zar ya zantar da mu حدثنا أبو محمد wa Abu al-Haythami wa Abu Ishaq eh Abu Abu Muhammad ya zantar da mu da Abu al-Haythami da Abu Ishaq وأبو إسحاق da Abu Ishaq
قالوا حدثنا محمد بن يوسف suka ce Muhammad dan Yusuf ya zantar da mu حدثنا محمد بن اسماعيل kuma Muhammad dan Isma'il ya zantar da mu حدثنا علي بن عبد الله hadisi Abd al-Ali dan Abdullah ya zantar da mu حدثنا عبد الرزاق an Hammami مالك shi kuma Abdurrazzaq daga Hammam ya zantar da mu خبر اخبرنا عمرو sai da kuma Ma'amar shi kuma daga Zuhuri عن عبيد الله بن عبد الله sai kun karɓo daga abdullahi ɗan ubaidullahi ɗan abdullahi عن ابن عباس kuma an karɓo daga abdullahi ɗan abbas قال لما ya ce قيل رسول الله صلى الله عليه Eh.
وسلم ya ce yayin da manzala ta uhutudira wato ya zama ya gai gargara shi ne uhutudira fili ne da yake sun ce yana iya karɓar ta'addi yana iya karɓar lusum uhutudira rasulullah sallallahu alaihi lokacin da annabi alaihi gargara ta rashin lafiya kuma lokacin da duk alamu na rasuwa ya riga ya zo shine itidar
قال النبي wa fil baiti rijalun a gidan kuma akwai mazaje da yawa an cika an cika an ce ranar alhamis ce ya rage sauran yan kwanaki kaɗan abin ya zama haka
قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أحببكم كتابك كبا- كتابك Muntadil.
بعده ba'dahu yawa sai ya ce halin ya yi amfani da lahajar banu tamim ba ta ƙorai shi ba in ta ƙorai shi ce halumma zai ce warka'ili na li'ishiwanihim halumma ilaina shi ƙur'ani sai amfani da lahajar ƙorai shi anan kuma annabi alai sai amfani da lahajar banu tamim shine halummu ku kawo ko ku zo aka tubulakum kitaban na rubuta muku wata takarda lan tadillu ba'dahu wannan takaddar ba za ku bata ba bayanta
قال بعدهم to da yake mutane ne da yawa sai shashin su suka ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحلم Warwajau.
warwajau.
suka ce manzo Allah mai tsara da mucin Allah tsananin rashin lafiya tarin jaye shi alhadisa izuwa karshen hadisin
وفي رواية a wata rawaye kuma أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا yawa a wata rawaye kuma ce atuni ku- atuni ku zo mun aktu lakum kitaban zan rubuta muku wani littafi ko takarda lan tadillu ba'di abadan a bayana ba za ku bata ba har abada Mm, تنازعوا sai sai suka samu sabani mazajen da suke tare sai suka samu sabani faqalu sai suka ce
ما malahu a hajara ya ce me ya same shi ne ya yi hajar ya faɗi magana to idin rikicin a nan yake ai, a hajara annabi su baya siriri akwai hajara akwai a hajara amma da hajara da hajara ko kasa alif din wannan hamzar ba ta canja shi dukkanin san ya zo babu hamza ko zo da hamza dukkan su lazimi ne baya ta'addi ilan wa fa'uli su ce me ya same shi ne a hajara suka yi tambaya shin siriri ya yi ya faɗi magana irin ta surutai na mara lafiya istafhimuhu ku nemi fahimta daga gurinsa a tambaye shi me ake nufi
قال
sai ya ce دعوني to ku rabu da الذي ni أنا فيه خير eh innal ladzi ana fihi khairun abinda nake cikin sa shine alheri eh ce ku kare tunda suka soma wannan ce ku banni annal ladzi ana fihi khairun abinda nake ciki shine in bako da littafin Allah kuma in ja baki na da shiru shi yafi
وفي بعض طرقه إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجره a wata wani tafarkin na hadisin annabi mai tsara da wacce Allah suka ce ya hajuru wato yana magana ta za- mai zazzabi
وفي رواية a wata rawaya kuma hajara wairuwa ويروى أحدهم a hujurun a hujurun sun هجر zatsu a wato surute ne na mai zazzabi
ويروى أحجرا ce an kuma rotu ta a hujuran shin siriri ne ko zance mai zazzabi ne
وفيه وفيه إن فقال عمر a cikinsa sai sai na umar ya ce إن النبي صلى الله عليه وسلم قد da استبدل bihil waja'u manzana mai tsira da macin Allah hakika rashin lafiya ta yi masa tsanani
عندنا كتاب الله حسب hasbuna sai gurin wa littafin Allah Qur'ani ya ishe mu sai kar a kawo wannan takaddar da yace a ka ai rubutu Qur'ani ya ishe mu
وكسر الجدل sai surutai suka yi yawa wa'annan su ce a kawo wa'annan ce kar a kawo faqala فقال qumu anni sai na ce ku tashi da guri na ku tashi ku tafi
وفي رواية واختلف أهل البيت baka ta samu a wutarwa ya ce ahalar baiti mutanen gidan wato da irinsu sai na abla ibn abbas sannan da makamantansu da kuma sauran irinsu na umar da sauran suka shigo su ake nufi ahalar baiti a nan waktasamu suka yi ta jayayya a cikinsu akwai wanda yake cewa karribu ku kusanto ya katubu lakum rasulullahi sallallahu alaihi kitaban manzala mai tsira da mace Allah ya rubuta muku takaddar man ya kulu ma kala umaru wayansu kuma suna faɗar abu ne suna umar ya faɗa to shine rabuwar da aka yi
ala immatuna fi hadha alhadisi kuma mu suka faɗa a cikin wannan hadisi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghayru ma'sumun min al'amradi ibadi annabi alaihi ba ma'sumi bane a wajen rashin lafiya yanda duk mutane suke rashin lafiya shi ma ya ne sai su ba a hana shi ba ba a kuma kare shi daga ita ba sai dai wacce take wulakantarwa ta taba jiki ta illata shi irin su kuturta irin wa'annan to su ba za su taba shi ba amma rashin lafiya zazzabi ciwon kai da isin su kamar ciwon haƙarƙari da makamantansu to wannan yana iya yi
wa ma yakunu min awqarin da buj- da bujire-bujiren rashin lafiya shi duk wannan ba masu ne ya samunsa ya shiddati waje wato daga tsananin rashin lafiya gashi da gashi da kuma a suma dan lokaci kankani a wato a fita daga cikin yaci kuma a dawo to ana samu yana haka
wa nahwi Da- min ma yau ala jismi da makamancinsa daga daga cikin abin da yake afkuwa a jikin annabi alaihi salam ma'sumun Hmm, an ya kuna min hulkaulu kuna min huduwan qawli hasana a zalika ma ya da ana fiye ma'ujizatihi amma ma'asumi ne an yana cikin wannan din ya ce ya faɗi wata kalma a cikin wannan wanda zai soki ko ya ka lahani a cikin mu'jizarsa
wai addi ila fasadi fi shari'ati ya kuma kawo wato fasadi banna a cikin shari'arsa min hazaya ne bayani daga sirrin magana awul iktilalin fi kalami ko kuma a samu sararraka wato da gibi a cikin magana a samu wato wato kafa an faɗi wannan kafa ta shiga nan wata ta shiga nan shine iktilal
wa ala hadha la yasihu gadin riwayati marrawa fil hadisi hajara akan wannan ne to ruwayar wanda ya rawaito a cikin hadisin cewa hajara wato zahirinta bai inganta ba in ma'anahu haza haza don ma'anarsa haza wato ya siriri ya surute irin na mai zazzabi
yuqalu hajara hujiran haka ake faɗa a larabci iza haza idza hada in ya siriri
wa hajura hujura wa a hajara hujiran iza a fahasha shi kuma ana ce a hajara hujiran in aka faɗi wannan shine iza a fahasha in ya faɗi kalma mummuna mara kyau kabiha Mm.
wa hajara hadiyatun hajara ba a ce wai ta hajara dinnan ta adiye to hajara ta adi na hau ne wannan amma dai hakikanin ahalul luga sun ce ba su da bambanci da mai hamzar da mai ra hamzar zai ma'anar su ta sawaya fil ma'ana wa fi luzumi wa fi adami ta'addi
inna man asahu wal awla mafi inganci ko mafi cancanta a hajara ala tariqil inkari bisa tafarkin inkari ala man qala la yaktub ya afkansa a kan wanda ice laye katubu kai ya rubuta
wa hakaza Ah, sai- riwayatuna fi fihi fi sahih al-bukhari yace haka ne riwayar mu ta zo a cikin sa kuma a cikin sahih al-bukhari min riwayati jami'ir ruwati fi hadisi zu- zuhuri al-mutaqaddim shi riwaya dukkan wanda suka rawaito a cikin hadisin zuhuri al-mutaqaddim wanda ya gabata wa fi hadith a ai cewa yayi ala dariqil inkari alaman qala la yaktubu da ya ce layak to to waɗanda suka ce a rubuta su suke wannan tambayar shin kana tsammanin siriri yayi ba suna nufin yayi ba tambaya suke wancan da kace kar a rubuta kana tsammanin siriri yayi shine yace wannan ita ce sai ruwayar sa shi ba sai abin nan alkali ko ita ta zuwa cikin sahih bukhari kuma duk wanda suka rawaito hadisin zuhuri akan haka suke
وفي حديث محمد بن سلام سلام بن سلام في حديث محمد أن سلام عن ابن أبي بن أوينتا وذكر أولئك أم أوينتا وكذا وده الأسيلي بخده haka nan al'asili ya ru'e masa wasali bi haddihi da rubutunsa fi kitabi a cikin littafinsa da wannan samin hazihi turuki daga wayannan tafarkun
وكذا رويناه من المسلم fi hadisi sufyan سفيان haka nan muka rawaito shi daga hadisin muslim wato daga muslim daga cikin hadisin sufyan
وعن غيره da kuma waninsa وقد تهمل عليه رواية من رواه أجرا Eh, kuma- حذف الألف hmm استفهام hmm wato gadiru a hajara دير ana daukan sa a rarwa ya rawahu hajara ala hazfi alfil istifham abu sa shafi alfil istifham wa taqdiru a hajara wato shafiya akai akwai halaf harafin amma ba a faɗe shi ba sai dai alƙali a nan ya ce alifu sun ce ana iya faɗar haka amma ƙa'ida hamzatul istifhami ce amma an ce ya juzu arabiyata a ce alif din eh, tawassu'an
أو أن يهمل قول القائل هجرا أو أهجر فتى من قائل ذلك sai ko kuma a ɗauki cewa kaulul ƙa'ili hajara hau a hajara da hashatan min ƙa'ili zalika ruɗewa ce ga wanda ya faɗa haka ya kiɗime yayin da ya ga yanayin annabi alaihi da irin yadda yake jin jiki tunda shi rashin lafiyarsa ninka ta aiki in zai zazzabi sai an ninka shi in zai ciwon ka sai an ninka shi kuma lokacin sai ya sa kyalle ya ɗaure ka alaihi so da tsanani ce haka sai ce ni ana ninka mun ne ce to lada ne yake karuwa to da haka nasu abin da suke iya dauka mutane haka ba su iya dauka ba to da suka zo suka ga wannan shi mai magana sai ya rude sai dinga faɗar wa'annan maganganun maganganun na wanda ya fitar ga hayyacinsa ne shi daga cikin wanda suka halarci gurin ya ce wayar ana iya ɗaukanta da haka
وحيرته لعظيم ما شاهد ya da haira shine rudewa صلى الله عليه وسلم wa shiddatu wajhihi da kuma rudewa saboda abin da ya gani na halin annabi alaihi salam da kuma tsananin rashin lafiyarsa والمقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي همه الكتاب sai da mukamin da aka yi sabani a cikinsa da kuma al'amarin da aka yi nufin za a yi rubutu a cikinsa حتى لم يصير هذا القائل da fa- rashin lafiya da kuma abin da ake so a yi na rubutu da abin da ake so a yi rubutun a kansa shi mai maganar bai san lokacin da isbal da baka saboda rudewa ba da ganin rashin lafiyar annabi alaihi salam da kuma ganin abin da ake so za a rubuta bai san lokacin yayi wannan ya faɗi wannan ba
وهجر مجرى شدة الوجه ya jirar hajjira mujira shiddatul waje'i shi aka zartar da wannan kalmar hajjara wato a magangara ko kuma hanya ta tsananin rashin lafiya لا أنه قد أنه إيه تقل.
يجوز alaihi alhujuru ba shi yana nufin ya kudure a ransa cewa ya halitta a samu annabi alaihi yi sirrin magana ba ba yana nufin haka ba كما أهملهم الإشفاق ala hirasatihi kamar yadda tausayi ya sa su suka dinga tsaron annabi alaihi salamu
والله يقول والله يأسلك من الناس eh tare da sun san Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas wai laraba sun ce tsananin sau na abu shi yake kawo mummunan zato saboda shi duk wanda kaga yan makusantansa ba sa tunanin wani abu zai same shi suna ɗaukar mataki to ba kauna ba ce amma da duk ake kauna to ana tunanin a kowane lokaci wani abu na illa zai same shi zai tadda su ne a tsare sun san an an je an ba shi kariyar amma ba sa kura ba koyaushe suna jin a ransu wani zai iya saɗaɗowa to kowa ya zo zai tada su a tsaye ƙauna ce take jawo haka amma ga an yi watsi da abu ina a wata irin wannan akwai bawan Allah malam Muhammadu sunansa muna yin karatu yakan zo guri na duk la'asar sai ke gaya mun ke cewa shekara kamar tamanin da ta wuce su a garinsu idan watan azumi ya zo ba su da malami sai a je wani gari a ɗauko malami shi zai zo garin ya musu ashan ko sannan ya yi tafsiri sannan a mai da shi amma idan zai taho ashan ɗin sai an ɗauko zaratan samari lafiyayyu ingarmu kowanne da sanda da makami isasshe za su tafi garin a je gurin malamin a sako shi a tsakiya su kashi wannan garin ya yi ƙashan ya yi tafsiri sannan su raka shi idan sun raka shi suka je kofar gida ba za su tafi ba sai sun sa malamin ya je ya bincika duk bayan rumbunansa da ƙarƙashin rumbunansa da dukkanin ɗakunansa da ban ɗaki da duk wani saƙo a gidan sai ya gaya musu bai ga wani abu ba suna tsaye duk da makamai a tsaye hannunsu idan ya gaya musu bai ga komai ba to sannan su ce su rufe ba za su bar shi wai su iya rufe ba sai sun ji sa sakatar sakaf sun danna sun ji ta rufe sannan suke tafiya to tsananin kauna ita ce take kawo haka amma abin da baka san shi rigima ba ruwanka da shi sai kai sa wata rida zuwa halaka shi to sabon annabi alaihi shi yasa suka dinga tsaro tun duk da Allah ya faɗa haka sun yadda amma su tsananin kauna ta saba sabarin sa kullun a tsare yake zai salam
wa amma ala riwayat ahjura jural eh amma ruwaya a hujran
wa hiya riwayat abi ishaq al-mustami mustamali ita ce ruwaya abu isaq mustamali fi sahih a cikin ingantacce fi hadith ibn jubair ibn abbas ibn an ibn abbas a cikin hadisin ibn jubair daga ibn abbas radiyallahu anhuma min riwayat qutaybah daga ruwaya qutayba
فقد يكون هذا راجعا الى المختلفين indahu yace daidai haka wanne yana kuma rajan ilal muftalifina indahu kan wa'anda suka saba dai a gurin sa din ne wannan yana ga dan wansa magana wa fa kada batallahum min ba'dihim da kuma zantarwar su ga shashan su wannan ya fada wannan wannan ya fada wannan
اي جئتم بإخلافكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه هجرا Mm.
ومنكرا kun zo da sabaninku a gaban al- wato wato akan annabi alaihi salam bayyana yadayhi ko a gaban sa kuke wannan hujiran kuke wa'annan maganganu wanda suke malasa kyau shine wa munkaran min alqawli anan gurin hujiran da munkaru ɗaya ne saboda wannan adabu tafsirin ne nawa ka zo da jumla ko kalma lafazi wanda yake bako to sai ka zo da wanda ya fi fitowa fili ka fa to da an zo an san wancan nabin ya fassara shi kenan ya ce abinda ruwaya take nufi kenan
هو الهجر بدم الحاء هجر filman dige hujjar bidan milha in aka yi wa wannan hababban rufu'a yana nufin alfoshi filman dige wato alfashi a cikin furci
وقد وقد اختلف علماء في معنى هذا الحديث malamai sun yi sabani a cikin ma'anar wannan hadisin وكيف اختلفوا بعد امره صلى الله عليه وسلم ان ياتوه بالكتاب yau wato ita wata matsala ce ya ake suke sabani bayan umarninsa an yi a tuhu bil kitabi zo mata da takarda فقال بعضهم sashen malamai suka ce أوامر النبي awamirun nabi sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم wasallam يفهم
hijaban min nadbiha min ibahataha bi qara'ina ce umarnin annabi alaihi wasallam ya fahimu ijabuha ana fahimtar wajabci min nadabiha da kuma abin da yake mandubi ko mustahabi min ibahatiha da kuma wanda yake mubahi ne a yi a bari bi qara'ina karina lokacin ita ce za ta nuna maka فلعله فلعل له قد ظهر من كرائم قوله صلى الله عليه وسلم لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن به minhu azma wato fala Allah kalla haramin qara'ini qaulihi wataƙila daga cikin ƙarina fagarsa alayhi salatu wassalam ga waɗansu su abinda ya bayyana gare su ma fahimu annahu lam takun minhu azma annabi ba abu- wato azama yi ba akai cewa lallai so yake sai an yi ba
bal amrun raddahu ilaktiyarihim abu ne da ya faɗa musu amma ya bar musu a buɗe ko su zaɓa ko su bari ko da aka sai suka zaɓa wani suka ce kar a yi bar musu yi ƙofar a buɗe
wa ba'duhum lam yafham dhalika shashinsu ko ba su fahimci haka ba qala istaqimu sai suka ce istafimu a nemi ku a ƙara tambayarsa a ji
falamma salahu kafa anu yadda suka samu saɓani suka rubi kafa anu sai kafa- sai ka- sa bakin su ya shiru ya bar magana lam yakun azmatan domin bai zama azama ba ce wa lima ra'awhu min sawabi ra'ayi umar da kuma ganin da yi na cewa ra'ayin sai na umar daidai ne sai ja bakin su ya shiru alayhi salatu wassalam to shi anan abin lura karina da yake faɗa ita take nuna abu yanzu ƙur'ani in ka duba umarni da ya yi sai ka tare ya kai iri goma sha shida ya ce aƙimus salata wa atu zakata wannan umarni ne na na wajabci amma da ya ce i'imalu ma shi ito ai ba umarni ne a lafazinsa amma ba ta ku yi abin da kuka dama ba wannan gatse ne idza halaltum sai ce fasdadu in kuka yi haram- harama da haji kuka yi tahadduli kuka tube to ku yi farauta ba umarni ke ba ba ai farauta ma lafazin na umarni ne wannan ibaha ce halacci yake nufi cewa ai katibuhum in alimtum fihim khairan kaga wannan mustahabanci ne to irinsa irinsa ya kai goma sha shida to amma a nan ƙarinar da yake faɗa wanda yake guri ake magana shi zai iya bayani ba wanda ya gani a rubuce ba yanzu ana ga a cikin makalata da malam ya gabatar wani akan ta'adatu tawasil ijtima'i da kaga an rubuta cewa magana in ana sadarwa tsakaninka da wani tana da wato zango uku akwai at-ta'birul lafazi abinda zaka fito ka furta kai furci a ji a cikin abin da yake isar da sako ka sadar tsakaninka da mutane shine bakwai kawai cikin ɗari nabaratu sauti irin yadda muryarka za ta bayar ita ce take ba da talatin da takwas in ka ɗauko bakwai ka ɗauko talatin da takwas nawa zai baka zai baka arba'in da biyar amma ishara ita kuma da hannu da ido da kafada da kai su kuma suke ba da hamsin da biyar su suke ba da hamsin da biyar to don haka idan ka zo da barci sauti in ka ce da mutum shige yana da bambanci da shige sai wanda ya ji murya zai gani kaga shige ana nufin a cikin limana kuma an yadda amma ka ce shige to a cikin ɓacin rai ne kawai dai tilasta ta sa kuma ana abin nan to da irin nan ake gane magana da wane nabarar annabar sai magana ba wanda zai iya gane ya a rubuce sai su da suke gurin suka ji wannan shine ta'abiri wato nabaratu sauti ita ce take ba da wannan ka gani a ce kawo kwace kawo kwace ɗauko kwace ɗauko to da wannan ake iya gane me ake nufi azama ce a ciki ko ku an baka zabi fa annabaratu sauti ake ganewa abu ko na nuni na ishara shi ko shine kashi 50 da biyar bisa ɗari wani abin ya zo kai haka shi ke nan kai haka da kanka an san ka yadda ba kana haka baka yadda ba yaro karami ya zo ka wace sai ya haka haka ka ce ya taho in ya haka kaga ba iya kiwa kenan ba zai zo ba in kaga sai ka mutum haka kai to an kai masa haka sai ya koma in aka ɗaure fuska ana gani an san cewa ba a maraba amma da an zo an ga fuska da fara'a an san ana maraba to irin waɗannan to shine yasa irin wannan harkokin to dole sai mutum ya kafa kafa domin bai san irin nabaratu sautin da annabi alaihissalam ya yi ba su kuma sun san nabaratu sautin su suka ji mu suka yanke wa'annan abubuwa Allah ya taimake mu
ثم هؤلاء كانوا يكون امتناء مرة إما إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحال ولا الكتاب ثم هؤلاء قالوا سنوانا سكشي ويكون امتناء أمرا hana sina umar ya ce kar a bada takardar hazuna kitabun lahi dinnan ima ishfaqan ala nabi sallallahu jin tausayin annabi alaihi salamu ne bin takalifi fi tilkal hali a wannan halin da yake cikin tsananin rashin lafiya a kallafa masa imla'ar kitabi shi zai yi imla'i ya shifta ya dinga cewa ko faɗi kaza kaza ku rubuta kaza a rubuta kaza yana faɗa ana rubuta yana jin tausayin a kallafa masa a matsa masa sai yi wannan
an tadkula alaihim mustaqim mashaqqatu min zalika wahala ta same shi a wannan min zalika eh ما قال إن النبي صلى الله عليه عليه السلام وسلم ishtadda bihi alwaja'u اشتد itadda به bihi alwaja'u الوجع kamar da sai da ya faɗa da kansa yace itadda bihi alwaja'u rashin lafiya ta yi masa tsanani
قيل تشير مرة أن يكتب أمورا ya ajizuna anha عنها kuma wata faɗa aka ce sina umar ya ji tsoro an ya katuba umura ya rubuta wa'yansu al'amura ya ajizuna anha da za su gaza ɗauka daga ranar ilamar kiyamata shi kenan in aka kasa al'umma ta rushe
فيحصلون في fil haraji bil mukhalafa sai su faɗa cikin zunubi ta hanyar sabawa
ورأى a gani shine kamar ina la amurkum an tazbahu baqara da suka ki suka dinga ja sai abu ya shigo musu ina jin tsoron abu ya zo karshe annabi ali zai bar duniya a rubuta wani abu mai nauyi wanda za a zo a rasa yadda za a yi sai ce a bashi
ورأى أن rafaka fil ummati الأمة في تلك الأمور shi'atul ijtihadi wa hukumun nazari wa talabus sawabi sai ya ga cewa annal arfaka abinda ya fi zama rifko ya fi zama limana da alheri ga wannan al'umma fi tikal umuri a cikin wannan al'amuran sa'atul ijtihadi a ba da kofa ta yin ijtihadi wa hukumin nazari da hukuncin nazari a kalli abu da zurfi wa talabu sawabi da za a bincika a bincika a samu daidai to sai mun da haka wani ta hadafa asaba falahu ajrani wa in akhada falahu ajrun wahid to wannan ya bari a bari a kofa in aka bar abu a ko aka bar kofa a bude to ijtihadi zai tafi kyakkyawan nazari zai zo sannan kuma neman daidai da dacewa zai zo
فيكون المسيب والمخرج yau mu ajura مأجورا.
eh sai zama da wanda ya dace da wanda ya kuskure kowa mai samun lada ne ce suka ce suka ce sai na Umar wannan ya gani shi yasa ya ce a bashi
وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة domin sina umar ya ga takarrurar shar'i wata asisal milla shari'a ta tabbata kuma addinin ya kafu
أن الله تعالى قال hakika ubangiji madaukin sarki kuma ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum tun da ya ga ka sai ce kawai a bashi a bar magana Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum
وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بكتاب الله wa itirati a faɗarsa mai tsira da muncin Allah usikun bi kitabillahi wa itirati inda ya muku wasiya da littafin Allah wa itirati da kuma iyali wato zuri'ata da shine itirati
وقول shi عمر ma a cikin hudu ba yayi ai usikun bi kitabillahi wa itirati
وقول عمر حرمنا كتاب الله to ai kafin a wuce usikun bi kitabillahi wa itirati littafin ubangiji da an san haka amma itiratuhu fa me yake nufi zuri'ar gidansa abinda ake nufi za mu koyi darasi a tarihin duniya tun daga farkonta har ƙarshe ba a sami itira irin ta annoba alaihi salam itirar abinda ake so mu mu rike shine duk wanda ya zama babba ya kafa wata daula ya wani abu to zuriya za ta zama ɗaukaka su ne za ta sharɓar daɗi za su yi ta abubuwa ko a hausa in ana tatso ne ɗan sarkin agadas me ake cewa saboda isarsa ɗan sarki ne in ya zo zai zance da matar da yake zai aura za ka ga in yana so ya mata abu sai kaki sai zinare sai kamar so goma so arba'in sai ta ɗiba ta tara ta cika a jaka to kaga ƙa'ida duk wanda yake maɗaukaki ya samu wata ɗaukaka to zuri'a sai ita ce take sama za su tara kuɗi za su yi wane ne duk inda ka ba ana hawa da su to itaratuhu alaihi salam sai ce alamu da alrika ali muhammadin kota ka sanya arziki sai zama kafafa iya abinci kawai sai aka haramta musu cin zakka aka haramta musu cin sadaka idan yaƙi ita so idan za a yi samu sai janye su a in mutuwa ta sai ce ku shiga to wannan ike so mai karatu a kai عليه الصلاة والسلام
هذا كتاب الله على ما من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم da ya ce hazuna kitabun lahi ya yi raddi ne akan wanda ya jayaya da shi a cikin wanda suke kace na ce wannan ya ce a rubuta shi ce a'a sai ce hazuna kitabun lahi ba annabi iba wa aisa ba la ala amrin nabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba akan wanda ya jaye kawai ya ga masa آمين
وقد قيل إن عمر هي المنافقين وان في قلبه مرض قلبه مرض لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة الخلوة سكت كما سنا عمر يجز ورن تدرك المنافقين سأدور منافقي وان في قلبه مرض da wanda a zuciyarsa akwai rashin lafiya ya saɗa dole ma ku tuwa fi zalikal kitabi ga abin da aka rubuta a wannan littafi fil khalwatu ba a cikin jama'a ba a wani wuri a iya ɗaki aka rubuta to za a samu munafukai da masu raunin zuciya a an yi taƙawwalu fi zalikal aqawi sai su kirkiri ƙarerai da su cuccusa to sai na umar ji tsoron ai haka sai ce a bar qur'anin tun da ya tabbata ga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa usikum bi kitabillahi wa itrati shikenan rafidatul wasiyata kamar yadda rafida suka yi suka yi da'awar akwai wasiya annabi alaihi salam yayi wasiya ga sayyidina ali suka ce wannan ta ce irin wannan ake gudu wa gairi zalika da wannan wannan
وقيل إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على طريق المشورة مشورة والاختيار wata faɗa aka ce daga annabi alaihi wannan kalmar da ya faɗa ya faɗe ta ne a bisa tafarkin shawara da kuma ba su zaɓi
wa hal yattafiquna ala zalika am yaktalifuna shin za su samu haɗuwar kai a wannan ko kuma za su samu saɓani
alam maktalafu tarakahu da suka samu saɓani sai ban magana sai batta kawai wa qala ta'ifatul ukhra wata jama'a kuma ta faɗa inna ma'anar hadisi ma'anar wannan hadisin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mazala mai tsara da wancan Allah da alayensa kana mujiban fi hadal kitabi lima duliba minhu ya ansa wa wannan da yace a ka littafin ya ansa ne ga wanda suka neme shi cewa ko a kawo ka rubuta sai ce ya yadda
la annahu wuce da abil amri bihi ba kurci ne fara ba da umarni ce ai ba nema aka yi
bal iktadahu minhu ba'adu ashabihi shashin sabai ne suka nemi wannan fa ajaba ragabata mun sai ya amsa burin su wa kariha zalika ghayru ruhum sai waɗansu kuma suka ki haka ilalallati zakarnaha saboda dalilan da muka lissafa ya munafukai za su shiga ciki sannan watakila a zo da abin da zai yi wa mutane nauyi su kasa watakila kuma za a matsanta annaba a yi masa mashakka a wajen rubuta wannan da yin shifta ya ce to don haka wani suka ce a'a
wasu jallafi misli tarihin kistati kaunin abbasi da aliyu aliyin an kuma kafa dalili a cikin irin wannan kissar da faɗar abbas gaske na ali radiyallahu anhuma in yalik bina ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kana al'amru shi na alimnahu shi sinar abbas ya ce da shi tashi mu ta gurin annabi mai tsira da amincin allah fa in kana al'amuru fina alimnahu in al'amarin a bayan annabi alaihi salamu khalifancin namu ne za mu sani wa karahat aliyin haza kuma sai na ali sai yaki wa qawlihi da fadarsa wallahu wallahi wallahi la af'alu ni dai in dai ni ne bazan haka ba al hadisa al'asr واستدل بقوله دعوني فإن الذي أنا فيه خير kuma an kafa dalili da fadarsa da ce da uni fa innal ladzi ana fihi khairun أي الذي أنا فيه خير من isalil amri wa tarkikum wa kitabillahi da bar abun a buɗe da kwakwa da littafin Allah shine alherin وأن تدعوني مما طلبتم ku rabu da ni da abin da kuka nema واذكر أن الذي ألبى كتابتي amrul khilafati ba'dahu أم haka faɗi cewa abin da aka nema shine rubuta al'amarin khalifanci bayansa wata ayyinu zalika da kuma ayyana wannan shi ce a kyale shi a bar abin a buɗe alhamdulillah Wula- alaikun salam wa rahmatullahi. da farko dai abin yana nuna mana gaskiyar annabtar annabi alaihi salam ba duniya ya zo nema ba ba kuma kokari ya tattara girma ya sa zuri'arsa ba shine karatu na farko cewa gaskiya ya taho da ita shi yasa za mu ga lokacin da ya buɗe maka to sannan laraba suka amince da shi suna ba zama larabe duk laraba mafi yawa suna gobe da wani abu a ransu waɗansu sun musulunta saboda ganin abin da ya zo da su tsora wani sai suna abubakar da aka zube saƙonsa wanda yake da zauki salimi sosai kawai sai ya karba waɗansu kuma halayensa kafin lokacin da ya ce an aiko shi su suka kalla kamar irin su na na hadija radiyallahu anha waɗansu kuma abinda suka gani mu'ujiza a larabe ya zo da ra- da- da- da- da- da damansa ya zo ya ya ya ya ya ya rece sai ya ba da gaskiya aka yi kiran damo ya ce labbai ka wasu adaika manta abudu ya ce alazai fi sama ya arshuru وفي البحر سبيله وفي الأرض سلطانه وفي النار إقابه في الجنة نعيمه يفتو da tauhidi tsagwaro ya faɗi inda ikon Allah ke kowanne hususiyar ikon da take guraren na al'arshi na ƙasa na ruwa na wuta na aljanna ba rudewa yi ba sai musulunta to waɗansu a kirawo bishiya ta taho tana zikiri ta amince suna na alaisan ta rubuta sunansa ya ce ce ne da ta ta koma wani yana su laraba suna ganin anya wannan ba rufa ida ba ne kawai abin da ya zo yana kokari ne ya gama tattara abubuwansa in ya kafu ya daga darajar kuresha da garin maka kura wannan suke ta kallo amma ran da ya buɗe maka ya sami ya gama komai alayhi salatu wassalamu ya tasa sahabbansa ranar an suka tafi madina da mutan madina suka fara taya da a gida sai ce almahaya mahayakun wal mamatu mamatukum rayuwa ta ku ce mutuwa ta ku ce a garin ku zan zan rayu in rubar duniya to tun daga ran da yawan nan duk wanda suke da wani kulli sai suka cire ce ba wani abu izoyi ba na kashin kansa gaskiya zo da ita shine suka dinga biyowa wufoji suka dinga zuwa a rana ɗaya a samu wakwadu goma wannan su zo wannan su zo wannan su zo wannan su zo amma sun zo ba su mi kauya ba saboda halin balarabe sai an dan kwama tukunna sannan su yadda akwai wanda suka yi suka zo da wani abu suka ɓoye a bayan masallaci suka ce a gaya mana me a nan sai ce nan bokanci ne an ji na zo rushewa za ku kama wani abu ce faɗa muku zahiri nake aiki da shi da ya gama yi musu wannan e komai suka ce abin da ka zo da shi din karanta mana mu ji irinsa yana karanta qur'ani sai ya fara hawaye tsoron wanda ya aiko kan kake ya ce yi domin ya sa ni ala siratin mustaqim a kai nake nake jin tsoron ko kaka na goce ba zai kyale ni ba yace shi saka ganna kuka ya gaya musu to wannan haka ake da shi alayhi salam to dan haka yanda ya tafi da rayuwa karatu ne da aka zo badar wawaye masu masu jin karfi karfi suka fito suka kama sunan annabi alaihi suka ce akhrij ilaina nuzara ana fito mana da kininmu wanda muka yi daidai mutanen madina suka wuce ce man antum suka ce yana waje ce ka wuce ba irin ku yake nema ba ba kore shi muke so wanda muka yi kankan kami kirji da kirji da shi a mai annabi alaihissalam sai ce ali fita hamza fita ubaida fita yan gidansu ne su ya tura mutuwa ce tsargwaro ya ce su fita to wannan shi ake so mu fahimci gaskiyar da izo da ita alaihissalam sun ce ba sa cin sadaka ba sa cin zakka ya ga sinar hussein radar ya dauki dabino a hanya har ya sa a baki sa da cire ya ce ban sani ba ko na sadaka ne ba a bai shi ci ba gaskiyarsa abin yake nuna a farko sannan ana so a nuna wa dukkan wanda izo da wata hanya ta gaskiya to ya kwatanta wannan ya kwatanta wannan a zuri'arsa kai ya bata su zan batattu shagwababu sai wauta ba sa ganin girman kowa ba sa wani abu wannan ake so mu fahimta sannan wa'annan abubuwan da aka dora su a kai din ana so mu koyi da su don su kuma sun yadda sun tafi akan wannan to mu bi su akan haka sannan kuma da ka ce a iya kula da su a taimake su wannan haka yake in an zo ba sa cin zakka ba sa cin sadaka to dole a dinga ba su abin da ya kamata in a ka'ida ce ta musulunci gwamnati ta musulunci ce a da ake ba su grant kowa duk wata akwai abin da yake ware a dinga ba shi ba sai je na kama kama ba amma in babu wannan kuma ba wanda suke tanyan su da dukiya to malamai suka ce ya halitta su karbi zakka wannan shine abin da zan iya cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yayewa na mutuncin su kaga Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu da mutan maka suna ta zargi suna ta zambo suna zagin annabi alaihi salam sai ce me ya samu mutane suke taimakon addini da rawukansu da dukiyarsu ba ba sai taimakonsa da harshe sai sani ya ce mu kake nufi so da su akwai mawaka a cikinsu irin su kabu ibn malik irin sala ibn rawahata da shi hassan irjan duk suna waka sai ce ku nake ce to in allah yadda zan yi maganinsu zan yi amfani da harshe na in musu raga-raga to da ya azama kuma yana da aɗifa mai ƙarfi kuma shi a gurinsa yaƙi ne da ba ranar da wutarsa za ta lafa to da ya ga haka sai ce to iya hankali mutan maka ne a kafirci suke su zo suna yaƙarsa muddar ka zagi na saboda sai ta taɓa ni to kuma na Allah zai kare rushe ka in ka zage su zai taɓa ni siyasa ne ce yanda ake wa izga a cikin ɗanyen man shanu ka zan musu ba zan taɓa nasaba kowa ba shi yasa kaga da yana wa Abu Sufyan ibn al-Harisi ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu da yazo za shi ce ala ablik Abu Sufyan anni fa anta mujawwahun nakhabun khawawun ce ga yawa Abu Sufyan ina cewa kai shirin ne ba inuwa yanan ya iya kai shirin ne ba inuwa ka annasu yufana tarakarka abda ta kuma musun baka ba kai da katabus babu da dare sadar har ima'u mata ne suke muku jagora iya nan amma izagi wani abu zai ba to sau da haka a yanzu wannan shine abun kulawa hattara akwai haɗari a cikin wannan a yanzu mata na gida in kishi ya haɗa su da wacce take jinin annabi alisa ba abin da ba za su iya ga ta ba shi kuma gunji ba zai kyale su dan in sun zage ta sai ya taba annabi alaihi kun ba sai da inda zai karfe su wala duniya wala lahira wala sama wala kasa inda Allah haka zaka gani yan uwan miji sai su fito su taba su shi abin ba abin da ba za iya yi ba to duk wanda yi wannan to ya ji ka san ka cikin matsala in ana son kan mutum yana son kansa da arziki to sai ja bakin sa ya shiro tsakaninsu da su girmamawa amma taba su ya taba musu mutunci kita musu alfarma hadari ne ba kankani ba kuma alama ce ta cewa annabi alaihi kamar matsayin sa ya sane a cikin zakatan mutane amma akwai wannan ba wanda zai haka yasa ko mutum zuwa ya faɗa ko mutane ba su amince ba to masu imani ba sa taɓa shi sai su ci gaba da girmama shi in tarihi ne baka san kan abun ba in an dace haka ne Allah ya ga kaga girman annabi alsa in ba haka bane kai dai girman annabi alsa ka gani dan haka girmama shi to wannan shine abun kulawa a gurin mu mu a yanzu wannan zamu lura wajen zuri'a mu mu dora su akan daidai mu dora su akan kada mu buɗa musu duniya ita za su tafanta mafanta me su dauki duk abin da ma ba ba duniya bace ba su dauke shi da kima ba sanan da ba su girman su shi yake yi wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to to ai kudi zai fita musu da zakka motocin nasa na na sayarwa ne ko ku haya suke daga gari zuwa gari to ba zai hada su a wancan ba sai dai su ma ya tattara su ya tsara yadda ake musu zakka ta abin da ya shafi kayan haya motoci irin na gari da ake yawo cikin gari ana yin haya da su irin su hayi da sauransu da kuma irin masu ɗaukan kaya su kuma in su garurruka masu nisa to wannan su kuma zakar su tsarin ta daban kamar zakar noma ake yi sai dinga tattara su abin da suka kawo a wata ne ko a mako ne ko a wata uku ne sai lissafi ya fidda dukkanin abubuwan bukata na motocin na bugun gyara da canje-canjen abin da za a yi da kudin takardu da za a canja musu da ya sa su a cikin lissafi sannan da abin da ya shafi masu tuka motar da shi ko bukatunsa in ya wawware su to shi kenan abin da ya saura sai a fidda ɗaya bisa goma haka ake kudinsa wancan kuma ya fidda su amma da sayarwa yake a zo a siya a sayar in ya zo lissafi abu kudin abu guda ɗaya zai yi kawai da su da wannan ɗin da zai sasa a lissafi su kuma in ya gama amma fa duk ran da ya sai da kowace to zakatul mota kirci zai ɗauki motarsa isai da ita miliyan arba'in miliyan hamsin to sai ya fidda zakar shekara ɗaya a kanta kafin ya sarrafa kudin shi kenan assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh a na riko da wadata wa ce zakka akan sai ba a yi motoci na riko da wadata na hawa na bukatar ka da mutan gida aiwa abu zakka ake yi kayan kwalliyar mata ne suna da gwalagwale manya-manya masu tsada inda ya sa suke ana buki su sako su saka su burge su ɗau hoto to wannan ba sai an musu zakka ba amma an an siya ne in wata ta gani tana so za a sayar mata a sake siyo wannan zakka ta zo sai an fitar eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh